Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yau juma'a uku ga watan daya lafiya dubu biyu da dubu biyu da sha hudu wanda ya daidai da biyu ga watan uku hijira dubu daya da dari hudu da talatin da biyar Allah ya kawo mu wannan zawiya domin ci gaba da karatun wayarwar rasa'ir wanda maulanmu Sheikh Mansur yake gudanar mana a karamakallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله قائل وما تكن من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والقائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله والمنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يهزمك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعلى آله وأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وساموا بعد ما صلوا وهجوا وزكوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويبثون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا سيد رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المطاوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وصاحب فيحته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونوابه وورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأصلحوا وبينوا ونكهوا وهابوا وهادوا وزاوروا وبازلوا وقالوا الحمد لله بعد Sarata babanmu mukamin wannan zaniya a Sheikh Muhammad Ridwanullahi Hafizahullahu wa Ahu babanmu na sabon gari shi Malam Yusuf shi Malam Muhammad Gambo shi Malam Abdurrahman shi Malam Muhammad Ladan Khalifa shi Malam Iyas dukkan iyayenmu da ƴan uwa na muridai da ɗalibai islamizai fajiran shi tijjani radiyallahu ta'ala anhu rashin jagorancin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ina taya ku murna da kamawar watan hasken haske shugaban shugabanni wanda ba dan shi ba da Allah bai samar da kowa ba shine sayyidul wujudi wa mahdul wujudi wa nurul wujudi wa wujudul wujudi sallallahu alaihi sallama ina taya ku murna baki daya kuma ina gaishe ku kullum bi iznihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ani al ibrahim la ilaluhu هلال بدال النازلين جماله هلال رفيع فيه جاء محمد تم لنا البشرى وعم نواله saboda ka yan uwa mu karanta fatiha daya qul huwallahu uku salatul fatihi uku adiya ga ruhin muqaddami na farko na wannan zawiya a sharif mustafa idris rahmatullahi alaihi da a shekalam tankul kaula rahmatullahi alaihi shi malam ahmad zakiru rahmatullahi alaihi da shi ne gidan baki daya da wannan zawiyar a sheikh muhammadu sajir rahmatullahi alaihi da ainihin kusan zawiyar wanda shi ya umarni izini aka kaza ta a shaibatul hamsi a sheikh adamu azare radiyallahu ta'ala anhu ku karanta musu fatiha ta kulhu allah uku salatu fatiha سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويوم واخر أمنتا أنا دي لكن لكتاب النمي على البركة وأنت مقتضي شيوا وأنت يسو يسم تنظن الله صلى الله عليه وسلم عسو يتوب شيواني وأنت يسو يسم شو تجاني رضي الله تعالى عنه يتوب جواهر المعاني wanda yake so ya san shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to ya duba kashiful alfas wanda yake so ya san kanshi to ya duba jawahirur rasail in ka duba jawahirur rasail kai ne kanka adalci ba wanda zai baka labarin kanka wannan bayanan da shi ya ishe ka sai a wannan littafi a muna cikin wasiƙa za mu tashi wasiƙa ta sha ba yukallillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi wa aunihi بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم
مولانا الشيخ احمد علي ابو الفتوحات والحركات yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai a matsayinsa na wanda ya tara wasiƙu baki da kuma ya buga domin amfanin al'umma da ɗan dariya musamman yan bauta da
الرسالة السادسة من الوصايا
مولانا الشيخ أحمد علي أبو الفتح رضي الله عنه يقول فتني كينان a wannan ita ce wasiƙa ta shi'a daga cikin wasiyu na maulanmu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shaykuna
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم
maulanmu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya fara da bismillahir rahmanir rahim domin bismillah ita ce kashen gwamnatin Allah kamar yadda kowace gwamnati tana da take da ake mata to taken gwamnatin Allah Ubangiji shine bismillahir rahmanir rahim yani ka tsarabu ala nafsi rahma to kamar shi yana maganan wato ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi bi kama kulli shay'in shine ma'anar bismillahir rahmanir rahim bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
الحمد لله الذي قال في مه... نعم وصلى الله على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم
مثل صلاة الله يتبقى شهود أني محمد صلى الله عليه وسلم على هادي وشريعة إلى صراط الله المستقيم دعاء الأنسان إلى صراط الله المستقيم إلى صراط الله المستقيم mai shiryarwa zuwa tabarkin Allah miƙaƙƙe madaidaici wato ma'anan salati salatin Allah da masoyinsa shine dawwama tajallinsa ta hanyar kwararo ilimin asirarai da hasashe da soyayya da tausayi da kamanci da zafi da yadda da Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan salatin Allah gare shi
الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
yace alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wannan da yake kana fi mutum tanzili ya faɗa shi da Qur'ani a cikin saukarwa wanda yake alhamdulillah wal ma'ana allazi la yatihi al-batilu wanda ƙarya ba ta zuwa maka min dini dai wato ta gabanka wala min kalbi ballantana ta bayanka ai la ya ce tafsil wa tarihu sai ta yaji min al tanakuli ba ta zuwa alqur'ani kowace irin fuska alqur'ani Allah tabaraka ta'ala shi ya saukar da shi kuma shi ne mai kiyaye shi ba wanda zai zo ya ƙara wata aya ko kuma ya rage wata aya an gane shi
وهو حبل الله المتين
alqur'ani wa huwa hablullahi almatin shine kishiyar Allah mai karfi wanda yake tarafuhu bi yadihi wa tarafuhu al-akhar bi aydina alqur'ani igiyar Allah ne mai karfi wato a farkin igiyar na farko yana hannun Allah farki na biyu kuma yana hannunmu Yoran da suke da da shi ya tsira.
وهديه المبين وما عداه دلال
وهذه المدين آه القرآن شير شرير الله وشكره لكن مبيني وند يفتح القرآن يا إجازتيا وند يأتي بشي يا شريو وند يكنشي بشي يا يكن فعادلش وند يكرا باوي زوا بريشي يا يكرا إزوا كبرتي بشي وما عداه أدوك مع القرآن ذا ضلال كل من شيء متاني sai manyan tagalhu ta fi gairi da Allah shi ne ma'ana. Ko wanda ya nemi shirya kawanin alkur'ani to Allah ta barko ta ala zai shafi da shi kuwa.
أنزله رحمة لخلقه خلقه وخلقه خلقه وخلقه An gama hu sai Allah ya sauka da alkur'ani rahmatan in rahama da khalqihi ga halittarsa khalaqihi waɗanda suka mutu suka wuce wa khalaqihi da waɗanda za a haife su nan gaba za su zo wato aljanunsu da mutanensu fararensu da bakajensu babu wanda alkur'ani bai zane masa rahama ba ta arna domin dole abubuwan da ake na ci gaba albarkar alkur'ani ne aka samu ake yin wannan abubuwa da ake gani na kimiyya da ci gaba domin ma farkatna fil kitabi min shay'in duk ilimin da bawa yake nema in ya duba alkur'ani Allah zai faɗa masa zai samu a ciki to shi ne ma'ana anzalahu rahmatan bi khalqihi salabi wa khalqihi
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
shi rasulullah alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin suratu ali imran aya ta ɗari da hudu yace wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أي ولتكن منكم wato ya dace ya zama daga cikin ku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ummatun al ta'ifatu an so daga cikin ku a samu waɗansu jama'a ya dukuna ila alkhairi wanda za su yi kira zuwa ga alkhairi wa huwa kullu ma fihi salahun diniyun أو دنيوي إذا كان يقول إلى الدين أو كلام قلبي أو روحاني wato ana so daga cikin ku samu wasu jama'a su da kira zuwa ga aikata alkhairi su da kiran bayi zuwa ga aikata alkhairi wato su kira mutane zuwa ga abin da zai zama gyaruwa gare su a cikinance kuma a duniyance idan abin da za su yi kiran duniya zai komar da su zuwa ga addini ko kuma gyaruwar zuciya ko kuma gyara na ruhi to ana so a samu wanda zai kira bayi zuwa ga wannan ko ya kira mutane zuwa ga addini ko ya kira su yadda za su gyara duniya su kasu shi haramun kasu danniya kasu alakere kasu handama ko kuma su kira su zuwa gyaran zuciya ko kuma gyaran ruhi wa ya muruna bil ma'rufi su dukkan umarni da kyakkyawan aiki wa huwa ma yastasilu huttaku wa yartadihi shar'u shine duk abin da shari'a za ta kyautata da shi kuma shari'a ta yadda da shi wannan shine ma'ruf duk abin da al'ada al'adance abin ne kyau sannan a shar'ance shari'a ta yadda wannan ma'rufi sunansa wani hauna ne munkari wato su kai yin hani da barin aikata mummunan aiki وهو كل ما ينكره الدفع السليم والشرق المستقيم شين دفع بندا طبيعة وترك العبية وتيجد الشباب sannan shari'a da suke miƙaƙƙiya madaidaiciya kuma ba ta yadda da shi ba shi ake kira munkar wato abin ki man ba da zalika fa ulaika yani humul muslimuna sune wanda suke tu al maqsusuna bi kamalil salahi wadanda suka zama ababen shekan cewa da cikar rabauta wato kira zuwa ga aikata kyakkyawan aiki ko kuma wato gyaran zuciya ko kuma gyaran addini wato farko kifayakin ne ba aikin kowa da kowa bane shi yasa Allah tabaraka wataala ya ce wal takum minkum abin da saka min ai ya kawo shi ne duk tarjibi ba kowa da kowa ba wasu daga cikin ku ba kowane musulmi ake yi ba ba wanda izini ya zo cewa ya kira ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi lokacin da aka tambaye shi aka ce masa man khairun nas ya ma yake Allah sallallahu alaihi wa sallam su wane ne ko kuma wane ne kiyaye a cikin mutane sallallahu alaihi wa sallam sai ce amuruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkari wa atahum lillah wa arsaluhum lirrahim yace mafi alkhairin mutane shine mai umarni da kyakkyawan aiki mai hani daga barin mummunan aiki ji tsoron Allah a cikin mutane mai sashi da zumunci. Sannan, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, Man amara shi ma'rufi wanda ya umarni da kyakkyawan aiki, wani halin munkari, ya hani da barin aikata mummunan aiki, kana khalifatan lahi fi ardihi. Wannan mutum sunansa khalifan Allah a cikin ƙasarsa, wa khalifata rasulihi, wa khalifata kitabihi, wannan sunan sa khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunan sa khalifan Al-Qur'ani sannan Zubair Fatul Yamani Allah ya kara mar ya ya ci ya ci alan nasu zamanun wani zamani yana nan yana zuwa mutane la an takuna fi jaybati himari ahabbu ilayhim min mu'minin ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yace wani zamani yana nan yana zuwa mutane wallahi a wannan zamanin mai kira zuwa ga kyakkyawan aiki mai yani daga barin mummunan aiki mushen jaki ya fi shi garja a wurin mutanen zamanin duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga kyakkyawan aiki ana su mummunan aiki a wurin ɗan zamanin mushen jaki ya fi shi daraja in ji huzai fatul yamani da abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam مروا بالمعروف في تأمرني لك الشيطان أيكي وإن لم تعملوا بكل كودا كوبا كان أيكي بشبكي دا ونهوا عن المنكر يعني تقبلوا أيكي فممونا أيكي وإن لم تنتهوا عنه كله كوبا كوبا عنها باكي دا so.
لا خير في كثير من نجواه
sannan shawar sallah ne ci gaba wato anan shi radiyallahu anhu yana magana ne a mukaddamai akan su rika yin kokarin yin kumurni da'iman a cikin zawiyoyin da'iman ana so mukaddamai su shagaltu da shiryar da mutane ba su shagaltu da kan hajiya ba ba shi bane abin da shauki jani aje su a kai a mutane su shirye su da Allah wanda ya ga yana da iko yana da hali ya bayar ya bayar wanda ke da iko ko da hali bai niyya ba kar a tashi kuma karshe in bai da karfi sai ya fadi amma zai ɗauka ɗariƙan ma ta neman wani abu ne daban. Saboda haka shi ne shi wa rajin ne umarni cewa Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wal takum minkum ummatun sune muqaddamai shi ne wannan. Kuma waɗanda suka sami izini daga shehunan da muqaddaman ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma daga Allah. Su dai umarni da kawon aiki kuma su dinga yin hani daga barin mummunan aiki. to shine shehu kuma ce ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗi cikin surtun nisa'i aya ta ɗari da sha hudu yace la khaira fi kathirin min najwahum wato babu alkhairi a cikin mafi yawancin tarurruka da su wato mutane suke yawan yi yawan maganganu da ake yi Allah ke sa alkhairi a ciki wato anan kamar shehu radiyallahu anhu yana zabarar da mutane kan a zama masu yawan kawaici abu ne yawan yin mishin gungu gungu kuskus kuskus kuskus a la khairi fi kathir min najwahu ina alkhairi cikin wannan kus kus kus kus kus yana janyo mutum ya halaka domin shi samfi rukuni ne mai ƙarfi a cikin ɗariƙar cikin ɗariƙar bayin Allah
لولا ينهاهم الر... لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السهت لبئس ما كانوا يصنعون.
sai shi wa jalla ne fito ai wannan aya da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cewa la khayra fi kathirin min najwahum to ai ya faɗi a cikin suratul maida aya ta 63 yace laula yanhahum ar-rabbaniyuna ina ma idan muridan sun tsayi su arrabani yuna mukaddaman malaman masana Allah yanhahu su hana su irin wannan su daina yin gungu gungu gaba da suna tattaunawa sai halla yanhahu ulama ubiyai ina ma sai malamai masana Allah su ana su wannan labaru da kuma malamai masana umarnin Allah an kaulihim al-hikma daga irin maganganun nan nasu na ƙarya ba aklihim al da kuma ciyocin haramun da riba da cin hanci da nau'o'i da dangogi na haramun ake kai da bisa ma kanu yasna'un wallahi abinda mukaddaman nan ke aikatawa yayi muni a wurin Allah suna gani ana yin banne ba za su iya hanawa ba da bisa ma kanu yasna'un shi wace aikin yayi muni a wurin Allah ai yani da bisa ma kanu yasna'un min as-sukuti wa adamul inkari alaihim abin ya yi muni na shiru da suka yi kuma barin nuna ciyayyar abin da ake yi din wani ba da al'asar ya zo cikin barin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce izara an alimul munkara wa taqafa alaihi la'natul lahi idan malami ya ga abin ki ya faru sai shiru ba dan shi yana tsoron kada kashe shi ba ko kuma tsoron wani abu zai faru a dan san zuciya yayi shiru to fa sai da alif lillahi shirwar Allah ta kan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa mutane suna so su dinga bada dariƙa su dinga kiran mutane zuwa ga tarbiyya ko kuma su dinga neman jagoranci da a ce ana sanin menene cikin jagorancin na sauyi wallahi ba wanda zai ce da mu kai ba shi ne ta ba a ciki akwai abin da ko ba ka so sai kai inda ka zama shugaba shi yasa zaka dinga cewa wani khalifan wani wani khalifan wani ai khalifancin da a to kai shi wannan wanan ya mutu shi za a yi da ba wanda zai zama ya ba wanda zai sace mai khalifa amma da ke yanzu shanun ya canza da ni kan yanzu tana zo ta zama wani shafara ba shi ne ko kuma yare ta buga ta ko ko ko ruwan bagada shi ya sa kowa sai ce shi ma khalifa ne kowa sai ce shi ma shehi ne kowa sai ce shi ma mukaddami ne saboda a tunanin mutane ka zama mukaddami aljihun ka zai cika amma ba ta fita zuwa gani ko aikin shan gani yankin nan ba wanda sai dai Allah razumi ya gada sai tamasini ya gada Muhammad Al-Shadi ya gada Abin Nasar ya gada Mahmud Tunusi ya gada Umar Rufushi ya gada Muhammad Nazifi ya gada Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya gada Sidi Ali Sisi ya gada Shehun nan nan namu cikin kasan mun nan su suke yi da wannan aikin za a yi ba wanda zai dan an bashi mukaddamanci ba zai ke baya to amma abin da za a ke karba sai da mukaddami wani abu ban musa da riga zai kauce shi kenan wannan shine tunanin shi yasa sun ba suka ce ba ijaza ba ce ta kanta wani shehi zai rubuta wani rubuce rubuce dauka ya baka ya ce Allah sarki ya kai shi to abin da sai ba mai haka a inna ma ijaza suka wasu da sarira ta kyakkyawar zuciya ta shine ijaza ka ba ka da ta karbuta ka ba ka ba saboda ka yan uwa ina son mu kawo mu fahimci dariƙa dariƙa ba ba harinci a cikin tabbata aiki ne tsaba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fa kan mutumin da ya zama malami ko ya zama jagora ko ya zama mukaddami ko ya zama shehi ko ya zama khalifa ko ya zama wani abu ya faru wanda wajibin sa ne magana shi magana to alaihi da anasullahi
والصلاة والسلام على الرسول الهادي المهتدي القائل إنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس بقدر عقولهم
Shehu radiyallahu anhu ya ci gaba bayan wannan basmala da hamdala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan ayoyi ki kawo sai wassalatu wassalamu salati da aminci su tabbata ala rasulil hadi bisa manzo mai shiryawa almutadi abin shiryawa alƙa'il mai fada inna ma'ashar al'anbiya'i cewa mu jama'ar annabawa nukhashun nasa muna zantawa da mutane da kadri hukunin gwargwadon hankulansu ne mu muna yin magana ne da mutane gwargwadon hankalinsu
والقائل حدث الناس بما يفهمون أتريدون أن, أن يكذب الله ورسوله
والقائل كما شيني مي فدا yana cewa hadithun nasa hadithun nasa bima yafhamuna inda yin magana da mutane da abin da za su iya fahimta ba turidu da ku yanzu kuna so an yi kazziba Allah a tare da Allah wa rasulahu da ma'aikinsa akwai magana da in ka faɗa maimakon a shiryu sai a halaka kawai dan magana ta fi ƙarfin kunne ta fi ƙarfin zuciya sai dai ruhi to shi kuma wanda yake koyawa yana daga cikin arabul azan mutane kala biyu ne akwai arabul azan akwai arabul qulub akwai ma'abota kunnuwa faka faka akwai ma'abota zikata gundun gundun akwai waɗanda su ko yake da kunna suke ji haka nan ba a gaya musu ma'arifa kai labarin duniya da su kawai ka faɗa musu abin da za su iya abin da za su iya samu ko ba su amma in ka taɓa ɓangaren Allah ya sa ka halaka ba su san wannan layi ba zuciyar tunanin hankalin su yayin min kaya cikin tsayin duniya haka su za a ga musu Allah su duniya kawai ake bira da su to sannan akwai arhabul qulub su kuma ba a wasu labarin duniya ba kanta ba su kuma Allah ake ga musu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun magana da mutane gurgurdan hankulan su kuna so ne su dinga shari'a Allah da ma'aikinsa har kaulin an ce lokacin da kinna ali رضي الله تعالى عنه كما الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وسوري عن من الله صلى الله عليه وسلم to shi ne sai suna aliyu an yi wasu maganganu da wasu hankalin su ya tashi suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira shi ya ce ya aliyu kallimin nas ala tafi ukulihim ya kai aliyu tun da magana da mutane gurgurun hankali ka dauka kowa ce dai yadda ya ga kowa yake maganganun da kake yi ba kowa bane ya san shi ba in ba ni ba ka daina fira da kowa shi ne suka faɗi mutum zahra alai assalam to wannan duk abin da kake so ka je ku yi fira da ita kuma ka yi kuka da yawan fira da irin wannan za ka fira da fira da kawai sai da mutane to
ورضي الله ورضي عن الختم التجاني القائل من انبسط إلى الخلق بدون العزم طرد وسلب
yace wa radiyallahu anil khatmi tijani yardar Allah ta tabbata daga cikin waliyai wanda yake tijani maulana abul abbas tijani alƙayin mai fada yana cewa domin ba ta tsaye da alhalki wanda shin ta tawar ma ta shehunta ko ta tuma ta mukaddamanci ila alhalki ya zo yana kiran halitta dunin izini ba tare da an masa izini ba Surida to za a kore shi a cikin fadan Allah musulmi kuma za su ce mai imani.
نعوذ بالله من الجرأة على الله والاستكفاف برم- بهرماته
Na'udhu billahi muna neman tsari da Allah min al-jur'ati 'ala Allah abu tari wa Allah karantse shine al-jur'a. Yi wa Allah karantse Allah bai maka izini kai abu ka kama yi. Ba ce kai abu ba kai wal istikfaru bi hurmatihi da wulakantar da alfarmar ubangiji. Sabon Shehu Rasulullah ya ce bayan wannan basmala da hamdala da a salati ga haifu sallallahu alaihi wasallama da wannan ayoyi da ambata
فمن العبد الفقير العاجز الجاهل بالله المعترف بجهله وقصوره عن إدراك ذاته العلية لعزته وجلالته
yace fa ni al abdul bashir wannan wasiqa ta kawo ne daga bawa al abd yani hamil al ism al azim al azam al kabir al akbar al mahzun al masul shine abd daga bawa ne wato fakir wanda ke da komai sai Allah sai kuma Allah ya bashi komai shi ne da komai sai Allah shi kuma Allah yana da komai kawai ya samu komai shi al fakir wanda komai sai Allah. Aljahil wanda bai san komai ba, aljahil billahi bai san komai ba ko sunan shi bai san ba sai Allah. Al'ajiz jere wanda kansa ba zai iya yi wa kansa komai ba sai Allah ya masa shine al'ajiz ba zai iya gani ba sai dai Allah ya gani masa ba zai iya ci ba sai dai Allah ya ciyo masa ba zai iya rayuwa ba sai dai Allah ya raya masa bai da iko sai da ikon Allah sai da nufi sai da Allah shine ma'ana wato ma'anan al'ajiz wanda ya sallama wa Allah cewa alhayatu lillah alqudratu lillah wal iradatu lillah والسمع لله والبصر لله والكلام لله شيني العاجز wannan shine gayar sanin Allah mutum ya zama fi da wani moci ganin sa Allah jin sa Allah rayuwar sa Allah nufin sa Allah ikon sa Allah zancen sa Allah ya zama fi da wani abu ba wannan ba to shine abin da shi yake nufi yace wannan wasiƙa ta wani kai wanda shi komai shi Allah gajiyayye duk ya motsa komai sai Allah ya motsa masa wanda yake bai san komai ba sai Allah da mu'tarin rijali kuma shi ma ya kan kashi bakin turihi da takayyarsa an idraki zatihi da karkar zatin Allah al'aliya ma tafiya izzati saboda buwayarsa wa jalalati li izzati saboda girmansa wa jalalati da buwayarsa
الشيخ إبراهيم بن العاج عبد الله التجاني ba wani bane wannan alfakiru al'ajizu aljahilu billahi almu'tari bi shanihi illa ash-shaykh Ibrahim ibn Haji Abdullah Tijani shine da wannan shine ash-shaykh Ibrahim ibn Haji Abdullah Tijani
إلى كافة الأحباب التجانيين حيثما كانوا
wannan wasiƙa mun rubuta ta muna so ta sadu ila kafatul ahbari ki zuwa ga fuskan masoya tijaniyina wanda ke tijanawa har su ma sakanu suke zaune ko a birni ko a ƙauye ko a gari ko a daji ko a kan tudu ko a cikin teku ko ina suke muna magana da su
خصوصا من شم منهم رائحة الحقيقة musamman ma dai waɗanda muke magana da su waɗanda suka shaƙi wani abu daga cikin ƙamshin hakika to da su muke magana anan ma'anan hakika wanda suka samu ƙamshin hakika su ne wanda suka jiyo ƙamshin da iza a habatuhu kuntuhu wanda suka samu kuciya dan ma'anan dariga wato la yazalu al-abd yataqarrabu ilayya bil-wahida ta uhibbu shine dariga ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه wannan shi ne shari'a hakika shi ne fahim za a haɓarta hukuntuhu in na so bi sai in zama shi ba wanda ya sai zama Allah sai dai Allah ya zama kai wayan wani ana magana shi ne da ya kai wa ana ganin kaza kaza kaza kaza kaza sai ubangiji ya ce la tushriku al afkar sai shi wuce gaskiya ne kudani ya ba ta kan ubangiji sai ku karanta ayar wa huwa tushriku al afkar amma shi Allah yana rikar idaniyar Allah yana so kiran shi shine zai kanka a cikin ganin ka sai ku kai ka je da karatu ne ba wanda yake zama Allah sai Allah saboda haka shi ne shewar jallanu ya ce musamman ma dai wanda ya shafi kamshin hakika ta su nike magana ne.
وخصوصا آل شيبة الدين حفظهم الله ورعاهم kuma wa kususan musamman ma dai alu shayba bikin azazahum Allah wa ra'ahu mutanen shayba bikin mutane ne almajiran shi Ibrahim wato waɗanda suka za'i kai kuma sadikai masu kacciya wurin biyayya to sun yi gaskiya kuma sun yi usuli sun shi wuce to tunda sun samu hakika musamman ma dai sun ina magana da su domin akwai mutiya da ke kewaye da su musamman sun sa kan mutane ne musamman ganga a cikin kullum mutane ko mutanen da aka bai saboda ai musamman su suna magana da su hafizahumullahu Allah ya kiyaye su wara'ahum kare su
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Shehu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amincin Allah da rahmarsa da arbo alfarkocin sa su tafi kanku. Wato mu dauka baki da mu ake fata nan ba bi dai ba. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
موجبه إعلامكم بأني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والعلانية
موجبه ilamukum abin da ya janyo mini ya gabta mini rubuta muku wannan wasiƙa ilamukum shi ne cikin sanar da ku sa'anni cewa ni ibrahim sulani abdulgali radiyallahu ta'ala anhu usikum ina yi muku wasiya usi na fi kafin da ne wa kaina wasiya daga wallahi ku tsoraci Allah ku sirri wal alaniyati a zuciya da fili
والاستقال بالله برفض كل ما سواه قلبا وقالبا والاشتغال بالله ina so ku shagaltu da Allah kawai sharaf kulli ma tuwa duk abin da ba Allah ba ce ba shi kalban wa kalaban zance da kuma zuciya a harshen ku kar a ji wani abu in ba Allah ba a zuciyar ku in kan duwa kar a ji wani abu a cikin ba Allah ba kar ku zauna ku da maganganun mutane ko wasu abubuwa ku yi fikiri kawai a salati ku yi in za ku magana ku faɗi Allah ko a wani shafa Allah sannan a zuciyar ku kar a ga komai a cikin in ba Allah ba
آه، وحفظ الواجبات الشرعية
sannan kuma gaban ku ina so su zama wato ina so ku zama a masu kiyayewa shine wa hibzul wajibat ash-shar'iyya ku zama masu kiyaye abin da shari'a ta wadatta an zuciya ku ne ta Allah sai kuma ina aikata shi
آه، ولا تضيئوا حقوق الرد فجل الله من أن يخل العبد بحقه
wala tudayyu huquqar rabbi kar ku kuskura ku tsare haƙƙoƙin ubangiji wala tukuru nisan fa sallallahu ubangiji ya dauka kannin an ya sallan haƙƙi haƙƙi ce ga wani bawa ya wulakanta ya ce shi wane mu ce wanda ya sa ya ce to amma sai haka ya ga muku kada ku tsare haƙƙoƙin ubangiji Allah ya fi karfin wani ya tsare haƙƙinsa
وخصوصا الصلوات الخمس بمراعاة شروطها في أوقاتها في الجماعة
وخصوصا مسمى بعد الصلوات الخمس كلها تتحلل من بيار أسماء أزهر العصر المغرب إشاوي wannan sallolin nan da ake gani da kar mutum ya san ya kawai ake su idan mutum ya san Allah akwai abin da yake hararuwa shi wato sallar asuba idan mutum ya zo yin sallar asuba to ruhinsa ya wa ubangiji su jira cikin laran nasu dukkan da aka zo yin sallar azhar ruhin sa ya ubangiji sujada a cikin alaran malakuta dukkan da aka zo yin sallar la'asar to da aka zo yin sallar asuba nafsu ta ta yi ubangiji sujada a cikin alaran nasu ka zo yin azhar kalbinka ta wa ubangiji sujada a cikin alaran malakutu ka zo yin la'asar ta hankalinka ya ubangiji sujada a cikin hadaran shabarutu idan ka zo yin sallar magariba ruhun ka yawa Allah sujada a cikin hadaran lahutu idan ka zo yin isha'i tasirin ka yawa ubangiji sujada a cikin hadaran hahutu to shi ne sai ka ganin jikin ka yana motsi ka ganin jikin ka yana yana motsi to wannan kuma shi ne hakikar salatin Allah wato salatin Allah tasiri da haske ma'arifa tausayi kusanci da martaba da cikin halaran na su ubangiji ya zuba a cikin nafsun annabi shi ne salati ko abin da ke cikin malaku na haske da asiri da ilimi da barka da kusanci da tausayi da numfashi ubangiji ya zuba a cikin halaran kalbin shi ne salatin da yake mishi ko abin da ke cikin halaran tabarutu da turare da ilimai da kake da numfashi da kusanci da tausayi da martabobi ubangiji ya zuba a cikin ainihin hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan duk abin da ke cikin lahosu na asrarai da mariba da ake da tausayi da kusanci da numfashi da martabobi da ke cikin hankalin lahosu ya zuba a cikin ruhin azali haka nan duk abin da ke cikin hahutul aliyya ilimi da marifa da hatake da tausayi da kusanci da martabobi da numfashi Ubangiji ya zuba su a cikin hamuran irin manzo Allah. To duk bawa shi kuma yake sallah. To shi kuma yana tafiya ne a cikin wannan sayin. Yana kusanta zuwa ga wannan tajalli ya tuke. idan mutum ya yi tarbiya wannan abin da ya gano idan mutum gano wasu ya gina sai ya dauka in an yi ba sai a yi a to in ka tarbiya ka gano me ba shi sallah ka kama ajuri shi ma ajuri aljanna yake hari kai kuma ubangiji kake hari shi ne bambanci
بمراعاة شروطها في أوقاتها في الجماعات to ana so wato idan za a yi sallah shi ya dinga lura da ainihin wato haƙoƙin da shura'ati shura'ati shuruda a dinga lura da sharuɗoci na sallah ce shi a wata a cikin lokutan da a dinga yin cikin lokaci cikin jama'a kuma a dinga cikin jama'a kada a dinga yin sallah mutum dinga yin sallah shi kai dinga yin sallah cikin jama'a
والأوراد اللازمة للشريكة وتأكدت الوظيفة
والأوراد اللازمة sannan ina muku wasiya duk wanda ya shaki kamshin hakika ina masa wasiya bil awrad lazimati da kula da wurdan na lazimi da karatu na yamma da wazifa cikin juma'a duk wani kafin wannan dariƙa wanda ta da wazifa da amma musamman wazifa wannan da kuke kani kuskure wa wazifa wa shartiha sharatu wazifa jama'a yin ta cikin jama'a
ومن فعلها بنفسه مع إمكان الجماعة لم تكفه
kamar da ala duk wanda ya yi wazifa bi nafsihi shi kadai ya imkanin jama'a ta harshe samuwar sana'a zai iya zuwa yayi a cikin su yayi shi kadai lam tafi shi ba kai ba ko kishe shi ba
ومنها كوان التجانية للمرء
wato da kula da sallolin nan biyar da kula da lazimi da wazifa da cikin juma'a a cikin dangi wa mutijani bil mai ababuwan shari'a suke tsayawa daidai yawa duk mutumin da baya sallah baya wajiba baya zikin cewa baya lazimi duk ababuwan sa na dariƙa sun kare ne ya zama gurgu duk wani abu ya zo ana gudu ba shi zai shi dai abin ya halaka shi kawai ya sai da kafa
فمن لم ي... فمن لم يحفظ ما ذكر فليس بتجاني la haula wala quwwata illa billah wannan shine abin tsoron shehu radiyallahu anhu yace kamar lam ya san ba zuciya ko wanda yake kiyaye abin da aka ambata a nan na kulawa da sallah da kulawa da lazimi da kulawa da wazifa da kulawa da bikin juma'a to kalai tijjaniyin ba ba tijjani bane daga yau saboda haka lalle yan uwa mu ya tara sosai mu kula
وإذا لم يشم رائحة الفقر والتصوف kuma kin yin sallan da yake yi kin yin wazifa yana gwada ce shafi kamsun hakika ba shi ne alfakar wato wa idan yin haka lam yashun mara'i a cikin bai shafi kamshin alfakar ya ni da rufu ila al'adab koma zuwa rashi bai koma zuwa ga fashi ba da ya koma zuwa ga fashi to ya da ya tabbata da Allah amma nuna yin hakan shi yake nuna cewa yana nan kuma yin haka da yake yana nuna shafi shafi kamshin tsohonci ba yani a takallu da kalafi ilahiyyati ne kake an tuka tsohon ubangiji ba
وأوصي كل من شم رائحة التوحيد الخاص بإدامة الصمت والاعتزال من مجالس الجماعات العوام التي لم تجتمع لطاعة الله تعالى لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار أمامهم
شهرة الله وجزاه الله عنا كل خير يجزي وأوصي كل من شم رائحة التوحيد الخاص ina yin wasiya ga dukkan wanda ya shafi kamshin wato tauhidi ke tantacce shi ne hakika ne duk wanda ya shafi kamshin ke tantaccen tauhidi na manya-manyan masana Allah suna masa wasiya su ida mashi samsa ya kama wace shi shi ne magana ya lazimci kauci wani isu zali min majalisin kamara kuma ya zama mai keɓancewa da dabarun shiga mazauni na jama'a al'awamu wanda suka mahashubai wanda suka gama gari ba su komai ba sai tuwo da miya da kunu da jus da nama wanda ba su komai ba wannan to masanin tauhidul khas ya kiyaye zama da shi tun da hankali ba za su mai da bayi dan san kuma in ba wannan kayayyaki na su ake magana ba to za ka zama sharibi za ka zama bako ba da hankali ba za ka zama kafiri ma ko mushriki ko zindiki a wurin su dan su da abin da ba su ba ne ba kulu ba ne to su dan sa banza yanda kai kake da abin da Allah da sunan sa banza to su da abin da Allah da sunan sa banza shi wa Allah ne su kashe dinka daga zama da irin wannan mutane alhawa waɗanda suke kamar rajo bai su zan komai ba wato irin tarurrukan zuwa ta kafin nan tallafi nan sanya ne a hakan sun duk taron da ba a shirya shi don Allah ba shi yake in ka san Allah kan da taron duk taron da ba a shirya shi ba don Allah don wata siyasa ko don wani abu to kiyayi wannan taron lafiya ma musamman ma in ya zama dole sai ka je sai ka kallo su tauhidi ko da asrari amma man karka kuskura kai magana akan tauhidi ko asirin ubangiji a kansu ka kiyaye kanka shi ne ka kai kuskure da wannan in ka zo ka zauna kalli ba ko suka jira suke to ga mu yadda suke kanan za a ya ka shi amma kar ka fito halara ya ga baka shiga uku
واعلموا أن كسب الأسرار الربوبية بين المحجوبين أشد عند الله من الحرام.
سوف رضي الله عنه يسير أعلم كثني أن كشف الأسرار سوى جي الأسرار الربوبية أنا أبنجي أنا الحديثين على الأبحى جوبان شامسا جوة دبسان الله با أشد إن الله شيء بطلني أو الله من الحرام كمتين يعيثنا قوي شاكي أو قوي ساتة قوي شاشا ka bayyana sirrin Allah ga fata bai shan giya da zina da ta ya fi sauki. Ka kowane haramun girma zo ka faɗi wata magana wadda kake masana Allah mai tsananin girma wadda ba shafe su ba to yin haka a wurin Allah ya fi aikata haramun zama haramun
وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
شهر جل وعلا شاء الله تبارك وتعالى يا رب في سورة الأحزاب آية 20 yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir hakika akwai abin koyi ya kasance gare ku cikin aiki sallallahu alaihi wasallama wato ga wanda yake fatan haɗuwa da Allah yake fatan shiga alkiyama lafiya ko wace ke so ya ta Allah lafiya kuma ya shiga alkiyama lafiya to ya zama ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za ka da sanin Allah ai baka tsaya kai ba to amma kar ka manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai yana ta sallah yana ta sallah har kafin sa kubura har sai ta aika ta ya Rasulullah yau ka ce bane ne wanda ubangiji ya gafarta masa ma ta kace mun ka ce ta akhara da an gafarta sai ce haba Aisha ba da aku na abin shakuran yanzu Aisha ba na zaubawa mai godiya ba to duk wannan masalin Allah sunan ta godiya wanda kaga ya san Allah sai yi shi ki gode ta da yawa manyan malamai manyan masu manyan sarakuna tsofaffi da dattijai da masu gata su san shi kowa Allah ke ba zuciya ka kashi da ba za ka gode ba ko ka sai ka koma ka shege aya a ba baka gode ka yi shi Allah ba ya azumi ya zakka ya haji amma ba kirin da majubai ba su aljanna suke nema kuma Allah suke nema shi idan mutum ya san Allah zai yi mara ibada ya ce zan bauta wa Allah ko da Allah bai halitta aljanna ba ya cancanta ya samu shi sannan zan bar abin da Allah ya hana ko da Allah bai halitta ba ba zan samu mishi ba shi kuma ajidi zai zargiya ya manzane fitata saboda jahannama shi kuma arifi zai bar giya ya bar tace ya manzane har wannan saboda shalalar Allah dalili ne a yi kuma cikin yake to jazallin ya huta zafi sannan zai yi sallah ya azumi ne da ake yi saboda jamalar Allah dan jamalar Allah ta ji aljanna zafi jalalar Allah ta ji wuta zafi jamalar Allah kuma ta fi makamai zafi jalala ya ji wuta zafi jamala ta ji aljanna daɗi kamala ya fi kulkaniya da kausiya daɗi shi ya samu kamala ya wace ka zama kudi to shi ne a nan shewar killanu da shirya da mu cewa lallai ya kamata duk wanda ya san Allah ya kalli yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya kalle shi lallai zai san cewa ya kamata ya kama kanshi
وفي شيخكم التجاني بعد بعد فإنه كان كتوما للسر وكان ينشد كثيرا السر عندي في بيت له قلق وأت مفاتحه والباب مقفول لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة وسر عند لئام الناس مبذول نعم وفي شيخكم التجاني ya ce to idan ba ku yi zamani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kan shi ba to ai wa fi shehi kuma tijani ya kamata ku yi koyi da shehin ku shehu tijani ba da bayan nan fa yanna wato ku sha shi shehu tijani radiyallahu anhu ana kasuban da sirri mutum ne mai tsananin borin sirrin Allah sun sha gaya muku a nan cewa yana yin awa ashirin da wasu ke uku sai dai kaga in ya tafi mutane sai ya ce Allah kawai har ma ta kai ga in yana so ya magana ba zai yi ba sai ya ci sai da Muhammad al-Gali to shi shi ya ci shi ya ci sai fara aina Muhammad al-Gali sai ga muri ya ta shi Muhammad al-Gali ka zo shan wani kira ba ai amal asrarar shi to idan ya zo sai ce Muhammad al-Gali ka gani wallahi tun daga annabi Adamu zuwa busar ka hoto wani wani ya sake shi Muhammad al-Gali ka gani ni dan nan ni ne shirkin waliyai al-azali da al-abadi saboda idan ya faɗi magana wannan shi ya tantawa sai ta Muhammad Gali to dai madawan sai Muhammad Gali ya ce ah shehu to yanzu da za ki da magana sai ka bi shi jilani da yace ka bi hazihi ala rahmat kulli waliy lillahi sai ce saurara Muhammad Gali dan uwana Abdul Qadir Jilani cewa yake da ni hazihi wa amma ana faqad ma ya hatani wa amma ana faqad ma ya hatani ala rahmat kulli waliy lillahi illa bi ila nafsi yasuwa shi cewa ya gaba gaba ta an sake shi kan waliye ya ce ni kuma kafafuwa na guda biyu shari'a ta da hakika shi da ma'ana kada ma ya haka ni shari'a ta da hakika ta ala rakabati kulli waliyin lillahi duk wani wali na take wuyan shi min ladun adamu tun da annabi adamu ila nafsi suwa har abu sai abu ka wanda ya fa sai Muhammad da gane ce to shehu yanzu ya kafa wannan dan wata rana baka ne Allah ya kawo wali ya cika shi da ma'aruhu da abraru da alwaru da lata'ibu da mawahibu ya zo ya cika ya cika ya cika magana da kai wannan ba sai ya murmushe ce Allah sarki Muhammad Likali ya ce kana gani Allah ba zai iya yin wani ba annabi ba cikin kirfin kudrar Allah ya ce zai yashi amma zai ya ce ya ce saboda dan kasan ke zuciya ba za a fi cin gaban annabi ba so da ka ci kasarar ba za ta yi haka ba to yadda ka san kasarar ba za ta yi wanda zai gaban annabi haka kasarar sai ba za a yi wani da ta shiga gabana ba dole ne mai neman zaman lafiya ya gini shawar su ba shiga gaba to shi ya sa sanin shi ibrahim ya zama wajibin duk wanda ke shi saboda cikin wannan bayanan da ake yi ba za ta yi ganewa ba ta shi ibrahim shi ne tafsirin ba ta shi ne tafsirin musamman da shehu tijjani da shehu ibrahim yan uwa ku ji da kyau ce wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abu abu ɗaya ne abu ɗaya ne abu ɗaya ne abu ɗaya ne gane wannan shehu tijjani radiyallahu anhu lokacin da ya bayyana da ya zo yayi abin da zai ga irshadin bayi bayan Allah ba su fahimci abubuwan da ya kamata ba shi ne cikin kudurar Allah tabaraka wa ta'ala da rahmasa da taimakonsa shi ne dalilin zuwan shi Ibrahim ne tasirin sanan kudubul masu kama sunan su na yi koyayyen kuɗi to
السر عندي في بيت له قلق جاءت مفاتيحه والباب مقفول
sai Ibrahim ya ce lanu sai shehu tijari ko Allah shi yana karanta wasu kuma yana cewa a sirri hindi ni a sirrin Allah a wuri na shi shehu yana cikin wani daki sai balgun yana da manyan manyan kwaduna kuma sakin lahu galgun wato yana wato sirrin Allah a wuri na shi baitu yana cikin wani daki lahu galgun ya an kulle shi da wasu manyan kwaduna sa'ad mafatihu sannan mabuɗan da za a buɗe kwadin ya bace walbabu ma ka bono da ɗakin su da kobar ba a kulle a gaba ranar buɗewa ke saboda ka ni sirrin Allah a wurina ina cikin wani daki dakin an kulle shi da kudu kuma mabudin da za a buɗe kwaɗan ya bace daga sai dai a yi shiru ke la yasirru sirra ba kowa ke kowa sirrin Allah ba illa kullu zai sikatin sai wanda ya zama mu'min da ce a wurin Allah mun amincewa wa sirru shi sirri inda da amun nasu a wurin mutanen banza mabzulu a tonawa ne su kaga mutum an yi sirri da shi ya faɗa da mutumin banza ne kawai
ويقول صدور ال- آه، صدور الأحرار قبور الأفكار sannan shi ya rabu Allah ne ya ce sudurul ahrar kirazan wato zababbu bayin Allah sudurul asrar kasar asiri ne zuciyar Allah in kana Allah ne zuciyar shi kabarin asiri ne an sani mutumin da shi kabar ya kashi to duk ka zama na Allah fasalin Allah to abin da ka binne kuma rufe a zuciyarka ka fito da shi kashi kawai ai Allah ya yi kanta ne yasa zuciyarka ta zama kabarin asiri sa wata zuciya bai sa zuciyarka don shiru
حتى إن لكم في هذا العبد الحكير كاتبه في ذلك قصوته sai su kai in da ku san annabi wa sallallahu alaihi wasallama ku san shi shi gani mara jalla anu to ai kun sani shine hatta tunna lakum fi hadha al-abd al-hakir katibi bi fi zalika fatwa yace har ta kai ga gare ku a cikin sha'anin wannan bawa wanda zamanin ma bai san shi ke wulata shi marubucin wannan wasiƙa a cikin wannan akwai abun koyi
فإن هذا العلم كان عندي منذ مدة طويلة وما سمع مني أحد ما يدله على أن عندي علما خاصا من سائر أحبابي وجيراني حتى أتى أمر الله تعالى shehu radiyallahu anhu ce fa inna hadha al-ilm domin kun ga wannan ilimi da na zo da shi na ma'arifa na tarbiyya na rauda kana in ji tun da ni dama yana tare da ni mun zo mutum da wuri tun shekaru tera haka na zo haka ka je ne da shi kama ka ga min ni a ka kullu ala anna in ji ilmi amma wani kuma da shi a wuri na cewa ina da wani ilimi hasan shi kan tashi ba mun sauri a ba da cikin masoyana za a zauna a yi tafiya a yi dariya a yi shi a yi duk wanda ake yi tare da su duk wanda sanin ina da wani ilimi sun tabbace mun kai da abadu daga cikin masoyana waje ya ni da kwana ba a ta a ta amurullah ta'ala har sai da umarnin Allah ya zo mu nan ne na fara magana shi yasa so ba su ke mamaki wani shi san wannan amma tallafin izini ne bai zo ba sai yanzu izini ya zo kuma nake faɗi
وأحمده وأحمده وأشكره على ذلك فنحن السادات الملامتية فجعلنا ستر المقامات وترك الكرامات ya ce wa Ahmadu ina gode Allah wa ashkuru ina gode maka la zalika abu da haka sanaru mu dinnan tijjarawa ɗan baila kayan su malamatiya mu ne shugabannin duk wani abin zargi duk wani wali da kake ji an taɓa zargin sa to mu ne iyayen shi duk wani jagora da ka sani ko wani masanin Allah ko wani mutum da kaji an kashe irin su Allah irin su shugabi da aka kashe shi shi Allah da bayan an yanka shi da kai tsara shi suka kuna shi tsarka shi kuma shugabi bayan sun kai shi kara wurin shugabannin gari manyan manyan malaman gari ya ce musu kaza ya ce kaza to Allah ya ba shi ilimi in an zo in ya ba shi dalili ta malamin shi Allah har da ke kuma da shi gari to sai ta kai su waɗannan mutanen sun suka haɗa baki da wasu sai aka ji a cikin gari aka ce kulhu Allah wa a cikin kalmi ya ka cinka ya ka ji aka ba wasu yara aka ce ku ku ne dan ana yawan zuwa ziyarar shi don za a je ziyara kai mai hajiya ku ce hajiya kuka ba shi saboda an zo ziyara a samu hajiya ba kan ne kyau kuma ka ba ita sai suka ci suka ci ku gani kira musu su bi dan hakika ne ku yadda yanzu ku zan lauki sai kawa ku zan lauki shi bi ne da a ji a nemo shi aka nemo shi yana zaune da karbin sa yana ja sai ga an cire takalmin shi yana kallo sai ga an sa wuka an yanka a sai ga an fito da kurwan lawa sai ke sallan bai da Allah na fahimci abin da ake so kai a gaban da rai kawai tunda an yi sharri Allah ya kusa da ni yanzu rai na ake so su bismillah to lokacin da aka zo sai aka ciwo kika shi maza yi in aka ja shi sai jikin shi ya zama kamar cikin sai ya kale ko ina aka je sai ga jikin ya bi shi sai manzo Allah ya bayyana a gaban sai ya shubli ashe duniya ta fi ita cikin hadi kawai sai tsaro shi sai aka tsinta shi hakan na shi kuma shi kuma tsiro shi aka cikin ita ta jilo suka toki wajen ishan da kuma aka tura ta aka aka ce wata babu da su ne ya kullo ta kai shi amma bai mutu ba sai da ya sauke alkur'ani yana tsire shi yana karatu sai shi kan yi mutum mutum da amsa ne rasu amma inda zaka san har sai ake mata sa masu yin abin su tuba Allah su kai wannan abin yayi yawa saboda duniya ce kawai ake nema to haka nan aka zo shi kuma shi shi shi Allah shi bayan an yayyanki hannayen su ka babu wanda suka yi ka kace an fara sai an kunna wuta suka kona shi gaba daya to shi ne su to wala musadatul malamatiya hashin na yana ce ai ka shi ya zo zamanin mutum wanda zai kashe shi mutum da mai faɗa ma kuma ta ce Allah ya sa shi makaliya ai maganganun hakika da zai maganganu na Ake to saboda haka akwai renin ma yawa ce. to wala an fada til malamatiya duk wani mutum ka sani abin zargi sai a cikin sha'anin annin Allah ne fasa tsara abin da ke intanci ne kawai ba wannan ake magana abu kan Allah fiyo ka zai ba Allah dan wani abu ya faru shi bai ce to mu ne shugabannin su amma idan mutum ya san hanyar mu kuma ce yayi yaki da an sa a tarbi tunda mu abin da kace ayi kuma ba kai ba to kaga ba karanci amma in dai za mu ce ayi abu kai don Allah da ko ina shiga hadari shi ne ma'anar magana yace ba sha'anu na mu sha'anin mu sai da karamat Allah makamai ne mu ba ma bayyana makami ko karɓar karamat da kuma barin bayyana karamoni shi sama da ruwa da abin da ake so daga malakutu samawa ko raya mata shi duk wannan mu shi ne aikin mu mu kama ita ce karamun mu annabi sai da kafa
kullu zihirfatin fi hirfatihi
yace kullu zi yirfatin zi yirfati duk wani ma'abocin sana'a yana cikin sana'a manomi ya yi masa yayi ya yi kiwonsa dan kasuwa ya kasuwancinsa malami ya yi karatunsa masanin Allah ya yi bishirinsa mai neman kasuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salatinsa kowane abocin kasuwanci yana cikin kasuwancinsa kullu zai shugulin duk wani abocin shagali zai shugulin yana cikin shagalinsa mu kuma muna cikin shagalin mu na Allah
لا ندعي دعوة لا ندعي الدعوة ولا مزية ولا خصوصية la nadda yaddawa mu ba ma an tawon abin da ba ta mu ba wala fadiya mu ba ma sha mun buwa ne wala fatuhiya mu ba ma sha muna da abin da wani kanshi shi mu ba san haka
ولا نهتم بخرق العوائد والإخبار بالكسوف لأن ذلك حيث الرجال wala na san mu bakar kirawaye mu ba na himmantuwa da keta al'ada na karamomi wani islam su ke so su kuma fara labari da kasafi shayi masu abin nan bayan sallah sa da ka yi kalar mabu da na gobe kaza zai faru za a yi kaza za a yi kaza mu ba ma yin wannan mu ba ma yin wannan ya Allah zalika domin yin haka haidar rijali ai haida ne na mazaje da namiji da haida kuma ai abu da kyau ba ne namiji da haida kuma shi ne da mu a wurin mu karama haida ce ai
لأن المعتبر عندنا الكشف النوراني لا الظلماني لأن المعتبر عندنا مو أبو النورا أو الكشف النوراني شيء من كشف الناس نفس الجميع مطلوبة
آياتنا في قلوبنا كما آيات غيرنا في الآفاق
آياتنا مو كراماتهم في قلوبنا سنة تنسى سبحان آيات غيرنا كرامتا كرامهم ومنه na baki cikin sabanni wasu karamomin a waje ake ganin su ko kuma karamomin mu suna da karamu
ولأننا ورثة محمديون والوارث المحمدي آياته في قلبه وهي أن يكون في كل نفس يزداد علما وحالا وذوقا كما أشير إليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم shi ya rasu Allah ce wani annana domin cewa mu warafatin muhammadiyyu da mu magana ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa warafatul muhammadi shi ko magajin annabi sallallahu alaihi wasallama baya su ainihin karamarsa fi kalbi yana cikin zuciyarsa ne sariya ita ce an yi kuna fara ya kasance fi kulle na kafin cikin dukkan numfashi ya tsari ilimin fara ilimi numfashi ilimi sabo ya zo وهذا كل من أشياء من حالي zofin dimmin tashi ya samu wani sabbin cikin Allah amma ushira kamar yadda aka yi nuni ilai zuwa gare shi fi kauri ta'ala cikin fadin sa madaukakin sarki sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim da sannu za mu nuna musu tajallin mu wato a kakanni suka kiran mu da arewa fi anfusihim har a cikin kawunan su sun sun tajallin mu to wannan shi ne aya shi ne shi Ibrahim yake cewa anan nasu wal afaqu ma ma ra'aita tarani ana kullu min inda rabbih to
واعلموا أني بريء من كل مجذوب لم يسلك shi su wa'alamu shi sani ku gaya wa kowa anni cewa ni irin kusurce ne min kulli majzubin kusurin tun wani majzubi lan ya sulku ya ke ya suluki ruwa na da shi duk mutumin da muka ce ya suluki ya ke yi to ku sani tun daga yau ba ruwa na da shi duk abin da ya yi ya kasance da kansa da mu ba ma tare in ya faɗi ya ce da majiransa ya faɗi haka za ta lami zakiwar kairula
وأما التكلم قبل الإذن فهلاك مبين يدل على كذب هوى صاحبه shirin shirin wa amma takallum amma da aka yin maganganu cikin sha'anin hakika kama riba qabla al-izn kamun izini daga Allah fa halakum muslimin bihi halakatte ne kenan ne yadullu yana nuni ala kazo da awa sairi a fusa cewa mai yin haka makareci ne da'awa ne ba ba da'awa bane da ya auna sai shi ya fi kowa sanin cewa maganar tana cikin man da ko shi da bai san Allah ba ka ga mai da Allah ba to ya tunda ya san haka zai kama wanda shi ba ka sani ba ya ce da kansa yake a ce misali yadda yake sallan shi bai karbi dalila ba baya zikiri bai karbi ya ba bai san Allah ba kawai a zo a ga mai wannan cikin magana ta zai yi to bai auna wannan ba kawai shi kuma sai je ya ma wani saboda ka shine shi ya ce a wanda yana nuna cewa mai dan dawa ne makarici ne لأن العبد إما أن يشهد الحق وحده فلا كلام له ولا إشارة لثنائه ya Allah na fito domin cewa shi bawa in dai har ya ce ya san Allah amma an yi shi kana cikin mafin ya Allah wato shi kare ya ganin kowa fala kalama lahu in ya kai wannan makamu zai kai shiru alamar cewa mutum ya kai wannan makamu shine ka kai shiru idan ka haɗu da Allah ba a iya magana ai ko cikin shugabannin mu na nan duniya akwai mutumin da in ana gaban ana yin magana wallahi ba yin magana saboda kaji kai girma sai yi girma in ba shi suka magana ba ba za su iya magana ba ko sarki ko shi ba saka ko wani babban mutum sai ko a cikin malaman ba a cikin shehunai akwai wanda in kana gaban sa ba ka iya magana to kalli ubangiji in an sace ka san shi an sadu kana gaban shi to tambana za ka yi kuma ban san shi ne kana ta wannan shi ne mai ba wannan da kake yi aiki za ni aiki kunya ne ka shi kamar in ba ka gaban shi da duk gaban shi tun da ka ce ka san Allah kai wusuri to a gaban Allah kai shiru kawai ina aure wai wani ne yazo zai ta zaba a lokacin shi Ibrahim ana zaune shi Ibrahim yana zaune a kaira ba kawai yana cikin sai ya fara zai sauka ma ihu to ne taba shi na za ka ba shi sai na zo daga mamuci sai da zaka kuma bayan da shi to sai sau dawo saboda ka a'a to idan mutum ya yi tarbiya ya yi wusuli to ya kama bakinsa kawai shi ne abin da ake nema ولا كلام له ولا إشارة لثنائه sannan yadda za ka gane shi babu magana gare shi babu ishara ga fahimsa zai yi ishara ba dan ya kare kare kuma wata ita ga yadda take ba وإما أن يشهد الخلق فهو مكلف شرعا وغير هذين المشهدين باطل ولو ظن صاحبه أنه باطل والباطل لا يكون ظاهرا وأنشد من شرروه وأبشى السر مؤتمدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا من سرروه shehu jalal ya ce in ma an yi shahadar halka amma dai da gaske ne ya san Allah ya yi wasu to ya zama yana cikin Allah shiru kawai in ma an yi shahadar halka in ma kuma yana garin halitta shi zai gane wannan makiyina ne wannan masoyina ne wannan mai kyau ne wannan mummuna ne wannan mai zaki ne wannan mai gashi ne to duk mutumin da yake shiga shi ya haƙuri ya ci yin maganganun hakika ya hakuri in yana iya gane halitta har ya iya gane wannan masoyi ne wannan saki ne to ya shiru kawai har ya iya gane wannan saki ne wannan saki ne wannan fata ne wannan karami ne wannan mace ne wannan namiji ne a to ya hakuri kawai a lokacin a cikin bakayi yake har ya san ko wani abu mai kawo shi kawo wace ba wasu kallafin shar'an duk wanda ke iya ganin halitta to abin tallafawa wato hukunci ne a shar'ance dole sa ne sallah dole sa ne sauran aikace aikace ta shari'a wa gairu hazo ne mashadai ne tsakanin waɗannan makamai guda biyu na ganin Allah ko ganin halitta shirin to karya ne duk mutumin da ya zama ya ce maka ya san Allah kuma ya san da Allah kaje ya zo yana aikata wasu maganganu yana yi su ba duk kuma mutumin da ya ce iya kawo labari ce wannan makiyi ne wannan masoyi ne wannan mutum ne wannan karami ne wannan daɗi ne wannan wahala ne sai kuma ya ga baya sallah baya azumi baya abu to shi ma makareci ne in ji shehu ya ce kai ba walau sanna sahibu ko da ko abocin wancan yana zato annahu fadin wai ka zaton wai wani ilimi ne na fadini sai ya ce wal fadin an shi fadini ba ya kunu zahiran ba zai zama a bayyana ba fadini ko a shiru mana to yaya fadini kuma za ka zama a shi faɗini kai ma kana fashe ta faɗini ne to yi shiru kawai wa mun shiru su bayan Allah masu wannan ilimi sun tabbata wadanci sun ce man tsara ruhu ya fi sirra mu'minin lam ya'malu ala al-asrari ma asha man tsara ruhu duk wanda bayan Allah waliye suka yi hira da shi ya fi sirra ko gobe da sirrin da suka magana da shi mu'minin kuma ta kankan lam ya'malu ba za su ƙara amincewa da shi ba al asrari abada ana tsarin wani asiri da shi ma a sha mace ya rayu dan mutumin da ya ci cikin hanyar bayin Allah har sai ta da shi suka bashi tarbiyya ya yi usuli su haka kaji kaji kaji kaji wannan sirrin Allah ne kiyaye yake kiyayewa ya zo tuna ba zai kara samun wani abu na madadi daga wurin su ba
وأي مجذوب يتكلم لا ينال المزيد مني لأني لا لا أعينه على معصية الله تعالى وأعتبره sai ya ce wa ayi masubin kai ku wani masubi ya kallamu da yake maganganu cikin shafin hakika la yanalu masih bihi ba zai shi samun ƙari daga gare shi na masaki sai an ni domin cewa ni la inu ba zan taimake shi ba da kafi billahi ta ba ta ba Allah wa akiru ku lura da wannan ya ulil afkar
في شأن بعضهم في من تقدمكم من من منعته من الكلام تعالى ربيته وتمادى على منعته لهوى لهوى متبع ومنعت مددي فلم ينتفئ وهلك من سمع من سمع منه وهم أسوأ حالا دائما وأسفل مقاما ظاهرا وباطنا.
شو يسوى تشيرو كرورا في شأن بعضهم أتشين شأن إرن وتنفس إرن وننفس kuma bayyanar da wasu abubuwa wanda suka hana shi man da ya sama kuma a cikin waɗanda suka gabace ku mimman mana a tuhu akwai wanda ni da shi na kira shi ke ya bari dena ina kalami ko da maganganu ya da mara tuhu bayan na masa tarbiyya ya yi usuli ya kama da shi ta daga inda nake so ne ci gaba alama mana tuhu abu da abu da hana shi ya hawa mutu bane saboda son zuciya a mutu. Shi madadi su ne yanke madadi na gare shi. falan yanka da ake kuma bai amfana ba da karfi ya samu bai amfana da faida samu ba wa halaka kuma sai ya halaka wa halaka man sami aminu duk wanda ya zauna ya saurare shi yana faɗi irin wannan maganganun sai kawai ya halaka fahim aswa'u halan irin waɗannan mutane su suka fi kowa mummunan hali fahimin a kudu shi wa asali makamin kuma su ne mafi wulakance su gane zahiran wa hadinan ko a zahiri ko a hadin din da kansu da bangayen mutane kawai zahirin su da kansu su suka kamala kuma domin ta hana abu sun kwari
والسعيد من وجد بغيره شو هذا اللار وشو السعيد هذا اللي أرزكي من وجد بغيره شين وند ولا عدم شو كفار كونيش سنة ناجا مكو أبو سنزوري ناسين كرجية سكجي سنة إن أبو نسوة داما نكراس suke ku bari ku ji tsoron Allah ku ji aiki sallah sallam ku yi kaza ku kaza suka ki bari su so suka halaka wanda ya bi su shi ma ya halaka to kuma in ku ji ba za ku halaka wanda ya bi kuma zai halaka saboda haka wa sayyidu mai arziki man iza gairi shine wanda ya wa'azantu da abin da ya faru da wani shi wa hubbu zuhuri yamna'u zuhura
shi yace sani bayyana yana hana mutum ya bayyana mutum yana so a san shi ya bayyana to yana hana a san ka dai bayyana ko zuhuri da Allah ne ko mutum zai kashe kanshi dan a san shi ba za a san shi ba ko mutum zai kashe kanshi dan a san shi ba za a san shi ba in Allah yana so a san ka shine zai kira Jibrilu sai ce Jibrilu ina son bawa na wane kai ma ka so shi sai ce ina son shi ya ubangiji sai ce ka ji awa Isra'ilu ya Isra'ilu ya Isra'ilu duka watsa sunanka a cikin mala'iku ya je yayi sai Allah ya ce to ka je kasa duk zuciyar da kake so na ka sa soyayya bawa na wani a ciki daga nan ne zai ga duk wanda baya son wannan bawan musabiki ne a addini ko musabiki a addini amma shi wanda yake da imani yake da soyayya sai yana son wannan ce shi Ibrahim ka dube zaka ga ai ba wai soyayya ba ce haka da mutane soyayya ce ta Allah Allah ne ya so shi ya gaya wa mala'ika ya so shi aka ce wa mala'iku su so shi sannan aka watsa sai shi a cikin zukatan bayi bai ka kalle shi ka kalle aikin shi za ka ce yi abin ki a kan shi to wannan shi ne idan mutum yana so a san shi ba za a san shi ba idan kana so a san shi ka zama bawan zuhuri in kuma ka so a san ka ka zama bawan kafayi ka san mutane uku ne akwai wanda shi kullum zai so a san shi kullum idan mutum yana so a san shi ba za a tabbata ya saki waɗanda suke daraja idan mutum duk da daraja shi mai daraja an zaɓi aure shi zai taɓa ganin albarka shi ba sai in mutumin ba banza ne irin shi to sai mutumin ya daraja mutum mai daraja ba zai so yi mu'amala da shi ba saboda in yi mu'amala da shi za a gan shi wai shi bai da daraja amma in ya samu mafi daraja za a gan shi da daraja amma in ya rabu masu daraja za su koyi shi za a gan shi ba to haka nan shi kuma mai daraja yana neman marasa daraja yana neman ko masu daraja to idan mutum ya ce wai shi yana so a san shi to yana ya zama faran a san shi in mutum shi kuma ce a shi ba ya so a san shi wai shi tawadu kaza kaza kaza ka za ka laka cikin mutane a ce a rayuwa ne yana da ilimi tawadu ne ba ya san shi ka ce kariya da shi Allah ne bai so a san shi Allah yana so a san mutum ko ya so ya alugun da shi sai an san shi wallahi haka nan idan Allah ya so a san mutum ko mun wahala da gobarin sa ba za a san shi ba duk wanda kaga an san shi Allah ne ya da a san shi wanda kaga ba a san shi ba Allah ya koyi shi to wanda ya zama cikakken bawa shine wanda bai damu ba ko a san shi ko kar a san shi wannan shine Abdullahi Hakka
وأنا ولله الحمد عبد الحضرة الإلهية لم يفترقني خيرها لا أريد منكم جزاء ولا شكورا shi ne cewa ne kun ganni ne din nan walillahi alhamdu godiya da kuka ga Allah na gode Allah ni abdul hadratul ilahi ni bawan hadarar ubangiji ne lam yasarfu ni gairaha wani hadarar Allah bai sarfa wata ba la uridu minkum jaza'an wala shukura ba na neman ku ya samu kuma ko ko kun kana so ku yi
لكن أجري أن تكونوا لله بالله من غير من غير الالتفات إلى الهوى lakin na ajari kana da sakamakona a wurinku in ku kono ku zama lillahi lillahi ku zama mutanen Allah san Allah mun dai iltibatin ila hawa ba tare da kuna waiwayen san zuciya ba kar ku dinga jin san zuciya ku ba Allah kawai wannan shi ne kun biya ne amma ka zauna ka ce eh shi Ibrahim Allah ya saka ne Allah ya sa ni ana bukatar godiyarka ba na son sakamako ko godiya kamar Allah kawai wannan shi ne ka gode mu abin da nace ayi kai mun ce التعبير قبل الإذن هو متبع والنفس خبيثة shi rasulullah ne yace wa ta'bir kan izini yin bayanin ma'rifa ko hakika ko zatin Allah ba har da izini ya zo ba to haram mutane san zuciya ne kai abun bi wannan su ta zuciya ta nafsu khadifatun mummuna ce وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن- عند بارئكم to shi ya ce ba tubu ila barikum ko bai zuwa ga sakin ku kulwan fasakum ku kashe kawunan ku da takobi la ilaha illa allah zalikum khairul lakum wannan shi ya fi alkhairi gare ku in da barikum a wurin mahakin ku
وأسأل الله أن يأخذ بمجامع قلوبنا إلى أكمل معرفته ويتولى ويتولاكم وهو يتولى الصالحين والسلام
وأسأل الله إلى رضوان الله أن يأخذ بمجامع قلوبنا يركن makamai da jijiyoyi na zukatanmu ila akmal ma'rifatihi zuwa ga mafi cikar ma'rifarsa ya tawallana Allah ya jibinci lamarinmu wa tawallakum kuma Allah ya jibinci lamarinku wa huwa yasalla salihin Allah shine majibincin lamarin salihai wa salam na kulafiya tun kunne ya ji jiki ya tsira
من إله الشيخ إبراهيم الحاج عبد الله الثاني بكوتي عام 1349 هجرية من إملاء الشيخ إبراهيم wannan rubutun da imla'i ne wata sai da alisin da shi ke faɗin wannan station ne shi yana faɗa ne ni kuma ina rubuta shi ne min imla'i shekh ibrahim daga imla'i ne na shekh ibrahim sun alhaji abdullahi tijani sun alhaji abdullahi tijani shi kofi an yi wannan wasiƙa ne a kofi Aba Alvin talatin ya san wasiƙa wa arba'ina shekara ta dubu biyu da ɗari uku da arba'in da tara hijiriya bayan hijira shekara nawa shekara tamanin da shida ta rubuta wannan wasiƙa yau shekara tamanin da shida ta ka rubuta wannan wasiƙa kaga kuwa fa'ilu man wuce ka shiga yare kaga da yawan moran ruwa ko da yanzu ba a haifa ba lokacin kaga sun a wannan lokacin shi yake ba da kan kamar ka za a yi kaza abu ka za a yi kaza sai ya gaya muku ga abu da faru da waɗanda suka bari to a yanzu din ma wanda ya yi samu sakamako wanda ya kike shi ma zai samu sakamako to da ka yanguwa mu tsaya mu yi dadali mu san mu'amalar mu mu yi biyayya ga Allah Allah ya taimake mu shin akwai tambaya kan wannan wasiƙa to fa lillahi alhamdu ya rabu da rabu ya rabu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul murad ya san ya man la lahu shabahu wala waladu hajizun bashan wa farid shabahu abadan يا من لا شك له حق ولا مثل أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له الحق فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نفع ولا حسد المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد خير الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى سيدنا محمد آل يا ساجد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق حافظ الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم على اله وقدر جلاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ƴan uwa duk wanda ke tafiya ba sai tarbiya bai shine sa baki cikin irin wannan maganganun shin mutum da tarbiya bai rufa kansa a cikin shine sa baki kansa na tsauka wasu cikin ka yana da damar da zai magana a cikin akwai mutumin da za ka shi a shari'a ba malami bane a hakika ba malami bane godiya a matsayin sa kawai mai rayuwar shi so in an ce zuluba ke san me zuluba ko kuma ce zulubi ke san me zulubi to ya kokari ko san ya nema ko kuma ya shiru amma wanda bai san kan waɗannan abubuwan bai shiru da hakan sa kawai ya ji masa zaman lafiya Allah ya kiyaye Thank you.